وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba 25 ga watan daya hijira tana da 1444 wanda ya dace da 23 ne da 23 ga watan takwas 24 ne da uku da hudu ne wannan da uku aka sa a'a na na na na na arabic 25 ne to na na boko da shida ne.
to da shi ne ko Wannan da jiya.
Oh, wannan na jiya ne yawwa ga na yau ɗin. Haka ne, yau Laraba 26 ga watan Muharram hijira tana da 1444 wanda ya dace da 24 ga watan Takwas miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin ainihin tafin tufa ko? Muna cikin babi na ainihin mabarta al-Midiyan. Lukumi al-Midiyan ko? ومن نقوله عن الحرف بدا فإنه يسجن بعد أبدا وحيث تم رسمه وقد ما كان أديما لأولاء الغرماء إلا إذا استفاد من بعد الأدم ما لم فيطلبونه بالملتزم وينبغي إعلان هذا المؤدم في كل مشهد بأمر الحاكم ومثبت للضعف حال آه، حال دفعه لغرمائه ب- بم- بقدر وسعه وطالب تفتيش دار المؤثر ممتلئ إسعافه في الأكثر yace wa man nukuluhu duk mutumin da togewan shi kin rantsuwan shi togewan shi anil halfi daga rantsuwa bala ya bayyana yace ba shi da shi ba mun ce zai kawo shaidu kuma ya rantse ba su shaidu kan sun zo za su ba da shaida akan sanin su ne mu haƙiƙa a sanin mu wane ba shi da shi bai taba mallaka ba ko ya gamu da karen arziki ko ya gamu da kaza dai za su zo su ba da shaida a sanin su ne ko to muka ce in sun ba da shaida ai sun bayar a sanin su ba amma ki akwai abin da ya kore ba su sani ba saboda haka sai ya biya rantse billahi da billahi la illa huwa kamar yadda suka faɗa ba ni da shi a sarari ba ni da shi a koyi a sani na to da aka ce zai wannan rantsuwa ya ki ya ce ya za a yi rantse bayan ga sheduna sun zo sun ba da shaida ya ki rantsuwa to ya za a yi fa inda hujjatu ba su abadan kawai ta kai shi kurkuku har abada kawai ya ce life prison in ba zai biya ba tunda ai kin rantsuwan ya nuna akwai koyi akwai abin da ya koyi in koyi koyi ba me rantsuwa ka zo ka rantse kawai ba ka rantse ba shi kenan ka je gidan kawai wa haitu tamma rasmuhu wa uddima yayin da ainihin shaidu suka cika ya rantse aka tabbatar wa uddima aka talautar da shi aka tabbatar da talaucin shi a kotu alkali ya tabbatar da cewa daga yanzu mun tabbatar da wani ba shi da abin biya to fa kana adiman ya zamo matalauci amma ga suwa li'ula'il gurama ga wa'annan mabarta wa'annan wanda suka kawo ƙara ya ce ba shi da shi shaidu suka zo suka tabbatar ya rantse kotu ta tabbatar da cewa daga yanzu mun tabbatar da ba shi da shi kar ku ƙara zuwa ku ce za ku takura mar sai ran da Allah ya ba shi ba an yi wannan hukuncin ba to yanzu ku ne ba ba shi da shi a wurin ku amma ana nan ana nan ana nan bayan ɗauki lokaci sai kuma wasu suka sake shigar da shi ƙara sai aka ce wannan ai talaka ne ba shi da shi sai su ce mu ba mu yarda da wannan rashin ba shi da shi din ba tunda a wayanci aka hukunci sun sabon hukunci za mu sabon bincike wa'annan za a sake sabon abin nan ne kawai wa'annan wanda aka yi wansu ne ko bayan shekara nawa in sun kawo kara sai a ce ba kun zo mun bincika mun tabbatar ba saboda haka ba ku da magana sai dai in kun ji ya samu wani kuɗi amma wasu daban suka kawo karansu ba za a ɗaura akan wannan ba eh rasmuhu shaidu shaidu da alamu na gaskiyan shi gaba ɗaya bayyana aka tabbatar ko ta rubuta wa uddima aka talautar da shi aka tabbatar da shi a dini kaga ko a qur'ani ma zo fa in kana zu usratin fa lajratu ila man wajibi ne a taurara ma har ma zaka gina cewa me matsalul gani zulmun sannan menene ɗayan yana cewa ah, habsul mu'dimi shi ma zulmun habsul mu'dimi zulmun tsare mutumin da bayi da shi ka sa aka tsare shi aka sa shi ai an zalunce shi inda an tsare shi to me zai ma wannan tsarewan bai zai amfani dama yana da an da wuta kwarai don na sake shi in kun tsare shi to ina zai samu ya baku ba gwanda ku bar shi ba ya je dan bubbuga illa idza stafa da min ba'dil adam yace sai dai idan ya fa'idanci dukiya min ba'dil adam bayan wannan ainihin tabbatar da rashin an tabbatar da a kotu wani ba shi da shi alkali ya tabbatar an rubuta amma bayan nan kun ji an ce alhaji wani yana zakka turo mar dubu ɗari biyar gashi nan har ma kun je kun samu sati mai ɗan kun kawo shi yanzu dole za a saurare ku da ne bai da shi amma yanzu ya samu ko kuma wani shi ya rasu ya ci gado duk ta wata hanyar da dai zai iya samu in kun tabbatar za ku iya kawowa sannan a sake sabon ainihin magana ne zai biya ku shi ne min badil adam bayan wannan rashin ya fa'idanci malam dukiya to fa ya hu za su neme shi bil multazam da abin lulunta ma'ana za su zo ya biya su sauran kuɗin sun da ya biya wani in bai biya ma za su zo ya biya su kuɗin su gaba ɗaya in abin da ya samu din zai iya biya wannan kenan kaga ka'ida duk mutumin da yake da shi aka kawo ƙara kai alkali ka san yana da abun biya ba zancen saurarawa dole ya biya ko ya kame beli ba ruwan mu dole ya biya yanzu mutumin da kuma yana da kayan kuɗi amma ba farin kuɗi yanzu shi kuma wannan za a saurara mar har zuwa lokacin da zai yi ciniki ya sayar da kayan kuɗi ya biya mutumin da kuma an san ba shi da shi an tabbatar da wannan kuma dole a bar shi kawai a samar ido lokacin da Allah ya kore mai ya zo ya mutumin da kuma yana da wani abu a hannun shi amma ba zai iya biyan bashin gaba ɗaya ba dole a karɓi abin da ya samu sai a rubuta abin da ya saura ran da Allah ya kore mai ya biya yawwa ya ce wa yan bagi ilanu halin mu'udimi ya kamata a yi ilan a yi shela a sanar da halin wanda ya shiga talauci aka tabbatar da bashi da shi fi kulli mashahadin a dukkan mahalarta majalisa majalisa kasuwa kasuwa shago shago kuma wannan ba bi amril hakimi da wani alkali wannan shi ma yana wani bangare na aikin alkali ka tabbatar da bashi da shi wani talaka ne eh amma in ya sa riga za ka yi kawai miliyoni a din ne ya tsaya za a harka sai alkali ya ce ba za ka ba mu aiki ba tunda yanzu an bar shi zai iya zuwa je ɗebo ɗebo kuma a sake zuwa ta ga shari'a za ta yi yawa alƙali ya ce to yalla ina wane ina wane da Allah ku zagaya da shi wanda ma ke duk aje wane wane da kuka sani nan eh to duk wanda ya harka da shi shi ya jiyo ba shi da shi bai ko kwabo eh wane ka ka san yadda za ka yi da wani duk lokacin da ya zo za a ce kai ya muka zan da wane ka san kwani da ai ba shi da komai kaga shi kenan za a kiyaye shi saboda haka ya kamata a yi wannan ilan ɗin bi amri lafi ko da umarnin alkali don wani zai ce hakan wulaƙanci ne to kotu ce ta sa yawwa a samu ma'aikata na kotu a ɗauke shi a kewaya da shi a tabbatar da talaka ne saboda a san da wanda ake zaune saboda wani yanzu haka za a gan shi a riga ya zo kamar in ya sayi abin miliyan guda zai iya biya amma dubu biyar ta kirki ba shi da shi gida da waje akwai irin wayannan don ba faɗa ba ya za ya gane a gani da ka zo ka ce ai wani ya cuce ni me me an yi ma lokaci an yi ma sai ga mutane jewa amma an yi wannan ilan din kaga shi kenan daga an ganka da shi sai a kira ka ya kuto a ce ka kiyaye shi wa musbitun li dhaqi me tabbatar da ainihin raunin abin hannu shi ba ba shi da shi bane amma ya zo shaidu sun zo sun tabbatar shi ma ya rantse akan cewa ba shi da shi yanzu ba ya tabbata cewa abin da yake da shi kaɗan ne da mun ci a karɓi kaɗan ɗin a haƙura sai lokacin da Allah ya more ba halu dab'ihi li burama'ihi to halin miƙa wannan abin da aini ya zo ya tabbatar da bai da shi sai wannan li burama'ihi ga aini mabarcin shi to wannan abin da zai miƙa din zai zama bi qadin wusihi gurguran samun shi tunda ya tabbata bai da komai sai wannan gashi ruga rantsuwa to yanzu in ya zo bayarwa zai bada gurguran samun shi yanzu misali kai ka kawo kana bin shi miliyan ɗaya wannan yana bin shi miliyan biyu wannan dubu ɗari biyar wannan ya cike ɗan ta naira hamsin bai biya ba mai shayi yana bin shi naira hamsin duk aka haɗa miliyan biyar to da aka zo aka buga nawa aka samu sai a ce ai gaba ɗaya dubu ɗari biyar aka samu kakka abin da ya mallaka dubu ɗari biyar to yanzu sai mu ce kowa dubu ɗari biyar nawa za ta iya biya a cikin miliyan biyar 10% ko kowa za a ba shi 10% kaga mai bin miliyan ɗaya a bashi dubu ɗari mai bin dubu ɗari dubu goma mai bin naira hamsin naira biyar tsohuwa mai bin naira ashirin naira biyu kwarai kuwa shi ne ta hatsa ɗin ba za a ai wannan kai kuɗin ka jewa ne bari a sallama wannan ko kuma ke mai karamin kuɗi ki wani ya samu ba kowa in an zo ta hatsa dama za a zo fasenti ɗin nawa aka samu nawa ake bi kaza to nawa wannan din zai biya a cikin wannan kaga dubu ɗari biyar zai biya 10% a cikin miliyan biyar to kowa za ba shi 10% na abin da yake kaga shi kenan an yi ta hasa ba cuci kowa ba kowa zai je saurara ya ci addu'a Allah ya hore mar dan ya samu saurara wa ɗalibu taftish wanda yake neman a je a bincika darar mu'usiri gidan talaka ya zo ya ce ba shi da shi sai ka ce ranka ya daɗe gaskiya ni ban yarda da ba shi da shi ba a je a binciki gidan shi akwai dukiya da ya ɓoye to wanda yake neman a yi haka mumtani'un isaquhu fil asli eh isabu a taimaka wa wannan maganar nashi mumtani'un abin hanawa ne fil asli a cikin mafi yawan malamai akwai malaman da suka ce yana da gaskiya ji a bincika wasu kuma suka ce a'a kawai ai akwai hanyar da ake bi ba ya ce ba shi da shi ba a bi ya kawo shaidu akan bai da shi ɗin sannan ya zo ya rantsuwa a tabbatar a kotu ba ruwan kotu da ta je gidan shi ta bincika inda a matsayin shi na bai da shi za a iya kamar ajiya za a iya kamar ainihin akwai dukiyar mutane akwai kaza akwai kaza saboda haka ba za a yi ba wasu kuma kaga ya ce aksar wasu kuma a tsallu suka ce a'a mutane yanzu sun lalace suna iya dankarar da dukiyar mutane su zo su ce babu saboda haka a je a bincika kawai abin da za a yi in an bincika duk dukiyan da ya ce wannan ba nashi ba ne na wane ne to a kawo shaidu na wannan wane ne in ko kayan wani ne kawo ba zai yi a ɗauki kayan wani a biya ba shi da shi ba. alhamdulillah wato mai su wannan kamar ya sana da yin mutane